الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لتنم شابيو قوة Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1439 daidai da 28 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 179 a jiran giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واند أكتسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلامي رحمة الله عليه وانا اللتافي كومي دروان كني أتكن تاريه دسار الرايوة دتفرك منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لميسنا جنجنا مع ابن قيم الجوزية سبو دوانا أيكي دكما نراد تشيوه ya rubuta asalin littafin a halin aikin haji nesa da iyalan shi nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi a darasin da ya gabata mun fara tattauna muqaddima da ibn al-qayyim yayi ma fasullan da ke magana akan al-jihad wal ghazawat jihadi da yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun ji inda yake bayyana cewa akwai abokan gaba guda uku waɗanda za ka yaƙe su a matsayinka na musulmi na farko akwai zuciyarka ko kuma ita ce ta ƙarshe sannan akwai shaiɗan sannan akwai kuma kafirai waɗannan abokan gaba da yake tabbatu a kansu shine ya fara nuna mana ƙa'idojin da shari'a ta sanya wajen gwagwarmaya da yin fito na fito da kafirai munafukai zuciyarka shaiɗan da makamantansu za mu kuma baya kaɗan inda yake cewa fahadihi falasatu a ada'in umira al'abdu bi muharabatiha wa jihadiha wa qad buliya bi muharabatiha fi hadhihi dar waɗannan abokan gaba guda uku an jarabci bawa musulmi da yin gwagwarmaya da jihadi a tare da su wato yana yaƙansu suna yaƙan shi wa qad buliya bi muharabatiha fi hadhihi dar an jarabce shi da yaƙansu a wannan gida na duniya wa sullitat alaihi imtihanan min Allah lahu wabtila sannan kuma Allah ya ba su dama ya ba su dama akan mumini don hakan ya zama jarabawa da Allah yake wa mumini da kuma wato gwaji fa'ata Allah al'abda madadan wa uddatan wa a'wanan wa silahan li hadha al-jihad Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa bawa madadan kayan yaƙi ko a ce wato reinforcement ya bashi taimako wa udda da shiri wa awanan da mataimaka wa silahan da makamai lihazar jihadi waɗanda zai amfani da su a wannan yaƙi wa atsa a ada'ahu madadan wa uddatan wa awanan wa silahan haka su ma abokan gabar mutum abokan gabar musulmi da zuciyar tashi da shedan da kafirai su ma Allah ya ba su nasu kayan shirin da nasu tanadin da nasu dabarun yakin waɗanda za su dinga countering wanda za su dinga yakan musulmai da shi wa bala ahad al fariqain bil akhar Allah ya jarabci kowane bangare da ɗayan musulmi ya zama jarabawa ga kafirai su ma kafirai sun zama jarabawa ga musulmi musulmi ya zama jarabawa ga zuciyarsa ya zama jarabawa ga munafikai su ma su zama jarabawa gare shi waja'ala ba'dahum li ba'dhin fitnatan liyabluwa akhbarahum Allah subhanahu wata'ala ya sanya sashi ya zama fitina ga sashi domin Allah ya tantance labaransu wa yamtahina man tawal man yatawallahu kuma dan Allah ya yi jarabawa da gwaji ga wanda ya jibinci Allah wa ya tawalla rusulahu wanda ya jibinci Allah kuma ya jibinci manzannin Allah mimman ya tawalla shaitan a tantance wane ne ke jibintar Allah da manzanninsa wane ne kuma ke jibuntar shedan wa hizbihi da kungiyar shedan kama kala ta'ala kama yadda Allah yake cewa waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira Allah ya ce kuma mun sanya sashin ku ya zama jarabawa ga sashi atasbiruna ko kwa ya haƙuri alal haq kenan shin za ku yi haƙuri akan gaskiya kamar yadda da haku ya fassara ko kuma a tasbiruna am la tasbiruna za ku yi haƙuri ko ba za ku yi haƙuri ba wata fassara ce ita ma daga cikin fassarar malaman farko ko kuma ma'anan shi isbiru isbiru ku yi haƙuri shine kamar faɗin Allah inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakumul adawata fil khamri والميسر في الأدوات والبغداء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون تتمى معنى شيء انتهوا هكا فدن شيء وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون معنى شيء أي أشكم كقودي كما يدراك يما يارو تنبايا كتشمشي an ba shi kyauta kuna tare misali sai ka ce mashi ba za ka gode ba ba za ka ce ka gode ba kana kana umartar shi ne da ya ce ya gode amma da sigan tambaya wannan fasara tunda tana da goyon bayan wasu nasoshin alkurani malamai sun fi goyon bayan ta cewa Allah yana cewa ne isbiru ku yi haƙuri da jarabawan da Allah ya muku ya ku muminai ya jarabce ku da munafukai ya ku musulmai ya jarabce ku da kafirai ya ku talakawa ya jarabce ku da masu kuɗi ya ku masu kuɗi ya jarabce ku da talakawa ya ku iyaye ya jarabce ku da ƴaƴa ya ku ƴaƴa ya jarabce ku da iyaye to haka Allah ya tsara rayuwa kowa ya haƙuri da wanda Allah ya jarabce shi da shi Allah ya jarabce mara lafiya da mai lafiya mara lafiya in ya ga mai lafiya zai dinga burin ina ma shi ma a ce yana da wannan lafiyar dan me yasa shi bai da lafiya me yasa shi Allah ya ya sa wa cuta shi kuma mai lafiya Allah ya jarabce shi da dole ne ya je gaida mara lafiya haƙƙi ne in ya samu wani abin yin alkhairi ya mushi ya mushi kuma addu'a wannan haƙoƙi ne kaga shi ma a sa'an da ya ƙi zuwa ya gaishe shi to ya yi wasa ya ya yi kusuri ya takaita game da haƙƙin ɗan uwansa mara lafiya kamar yadda hadisi ya bi cewa ma ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai tuhumi mutane ya ce na yi rashin lafiya ba ku gaishe ni ba ce ya Allah kai kana rashin lafiya yace ai bawa na wane ya rashin lafiya baku gaishe shi ba da kun je da kun tarar da ni a wajen Allah ya jarabci talaka da mai wadata ya kuma jarabci mai wadata da talaka kowanne a cikin su yana ganin ɗayan ya fi shi morewa shi talaka yana ganin mai kuɗi ya more ya laita na mithla ma utiya qaru innahu la zu hazzin azim kuma yana ganin cewa yana da wasu haƙoƙi a gurin mai kuɗi da yake tsammani cewa ya ɗauka ya bashi ya za a ce wani muna makwabtaka da shi azumi bai bamu komai ba da sallah bai bamu komai ba an yanka sa muna gani ana shiga da nama ba a san mana ba a kwatan anguwa ta lalace shi ake jira dole ya gyara ana ganin haƙƙin shi ne kawai dole tunda yana da wadata idan transformer ta lalace kowa zai ce to ai akwai wani shi ya kamata ya siyo wannan fis din kawai ya saka ba mai kuɗi bane a haka talakawa suke kallo cewa ko suna da wani haƙƙi lissa'il wal mahrum a cikin dukiyar masu kuɗi su kuma masu kudi suna ganin talaka wannan wasu malalata ne sun ki tashi je su nema mu mun tashi mun je mun yi kwazo mun nema inna ma utituhu ala ilmin indi sun zo sun matsa mana sun hana mu mu mora an an gaishe shi yake amsawa duk gaisuwar da ka mishi yana ganin akwai roƙon da zai biyo bayan ta da haka ba ma zai sake fuska ba wannan jarabawar da aka mishi kenan to shi ma sai daina wannan abusan kamtsari radin ya saki fuska ya diba ya bayar yaminan washi malan ya diba ya bayar ya bayar kamar da manzo Allah yake cewa waye a cikin ku yafi son dukiyar wani fiye da dukiyarsa suka ce aiko babu wani a cikin mu sai ya zama ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar waninsa yace to dukiyarka ita ce ma kaddamta dukiyar wani kuma ita ce ma akharta wannan da kake ta taskacewa kana ta tarewa dukiyar magada ce haka Allah ya jarabci wato kuma ya jarabci shugabanni da mabiyansu alhakim war ra'iyya ko al'amiru wal ma'amur kullun talaka korafi an cuce shi kaza waɗannan shugabanni ana ba su kuɗaɗe ba mu san me suke yi ba mun zaɓe su sun ki kula mu kaza kaza kaza wallahi Allah ya kai mu ranar zaɓe za su gani sai mun dawo da su wannan jarabawa talaka kenan shi kuma wancan yana cewa talaka shedani ne sai ana danna shi moda ce sai an yi kaza kaza kaza kaza kaza kai rabu da shi kaza kaza kaza su ba su ga da abin da muke ba kullun shugaba yana so ya justify mokifin sa talaka kuma yana so ya shi kuma cutar sa ake to kowa sai ya hakuri da kowa haka malami da jahili ko malami da dalibi jahili kullun yana ganin malaman nan kullun su ta cewa kaza ba kyau kaza ba kyau sun matsa wa mutane ai yaushe ma suka karatu eh sun kai su malam wannan karatu ne su kuma kullun suna ganin waɗannan jahilai ba su san abin da suke ba sai shiga harkan malamai ina jahili ina yin magana akan ilimi dalibai da malamai kullum ana wa juna korafi to Allah ya sanya wannan jarabawan cewa waja'alna ba'dakum li ba'din fitna babu wasu mutane da suke kishiyantar juna a social status din su sai kaga suna da irin wannan jarabawa da Allah ya musu lakcarori da ɗaliban su ma'aikata da hukumar ta ɗauke su aiki 'yan kasuwa da su da masu ba su hayan shaguna kwastomomi da masu zuwa da masu kawo kayan fulani da mahauta masu kiwo da masu gona 'yan birni da 'yan ƙauye haka kowa ta kaga yana da wani wanda yake kishiyantarsa shine abokin jarabawa shi to abin da yake so da kai shine ka yi haƙuri da shi ka ba shi haƙoƙin da suke a kanka nashi idan da hali ma kai mushi ihsani shine ma'anan atasbirun ba kwa yi haƙuri da su ba wa kana rabbuka basira duk abin da ke faruwa Allah ya sani duk abin da ke faruwa in ma kana hakuri ma baka yi Allah ya sani in an tuna mun dan tattauna akan waɗannan ayoyi a wancan karatu da da da abubuwa mabamanta da suka biyo baya wannan dama amsa ce Allah yake baiwa kafi yake baiwa kafire karkashin fadin su cewa wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum cewa da suka yi mali hadar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq shine da Allah ya gama wannan bayani ya ba su amsa cewa wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakunu ta'ama wa yamshuna fil aswaq babu wanda muka aiko cikin manzanni da annabawa sai ya zama suna cin abinci kuma suna yawo a kasuwa ba haramun bane sai Allah ya ce sai malam ya ci gaba da cewa wa qala ta'ala zalik walau yasha'u Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd nan ma Allah yana bayani ne akan jarabawa da yawan musulmai ya jarabci kafirai da su ya jarabci musulmai da kafirai Allah ya ce zalik wannan zancen da ya gabata wani zance kenan fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqabi hatta idza afkhantumuhum fashuddul wasaq fa inna fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tada'al harbu awzara sannan sai aka ce zalik wannan ya daga cikin armashin zance da laraba suke amfani da shi ko da hausa ma mukan ce wannan kenan in ka gama jero wani zance ka jero shi ka jero shi sai ka ce wannan kenan ma'ana ɗayan yana biyo baya ko mun gane a a gashi nan kamar yadda Allah yake cewa a a subhanallahi akwai wata aya ta da irin wannan idan na tuna zan ba ku misali da ita a takeice da Allah ya ce a wancan bayanin da Allah ya cewa fa'iza laƙitumul lazina kafa idan kuka gamu da kafirai fadarbar riƙabi to ku ta saran wuyayinsu hatta iza askantumuhum har idan kuka kuka kuka kuka wargaza su askana shine ya zama kun kun kashe su kun ci karfin su kun yi overpowering din su hatta iza askantumuhum fashuddul wasaq to a tamke dauri daurin waɗannan da aka kama kenan asra prisoners of war bayi fadarbar riqabi hatta idza asqantum fashuddul wasaq idan kuka ci galaba akan su to sai ku kama sauran ku daure su dan ba su ake ku ta kashe su kawai ba fa imma mannan ba'd ko dai daga baya ku musu gori ku sake su haka nan kawai yadda daga baya za ku zama kuna da minna akan su wa imma fida'an ko kuma a ce sai sun fanshi kansu fa imma mannan ba'du wato bayan an gama yakin fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada al-harbu awzaraha har sai wato yaƙi ya naɗe abin nan ɗin shi nauyace-nauyacensa shi ne auzar shi sa ake ce ma mataimakin shugaban ƙasa alwazir saboda yana ɗaukan duk nauyin shugabancin shi kuma sarkin kawai sai dai ta gayu shi ne ma'anan alwazir ay allazi yahmilu a'ba al-mulk to hatta tada al-harbu awzaraha har yaƙi yayi kasa da nauyace nauyacen da ke biye da shi saboda yaki yana da nauyi iri daban-daban akwai abin da ake ce ma wailatul har consequences of war duk inda aka yaki sai ya zo da wailat sai ya zo da asarori da casualty sai ya zo da trauma sai ya zo da fitintunu kalli dai abin da yake faruwa yanzu a ƙasar Borno duk yana daga cikin wailatul har mutane su zama musharradin homeless mutane su zama displaced ba san inda iyalansu suke ba da ƴan uwansu da dukiyarsu wani ma ya kurmance wani an sare mishi wata gaba wannan fa bayan waɗanda suke rasa rayuwarsu kenan sannan a akala ƙasa babu kasuwanci babu noma babu tafiye-tafiye babu zaman lafiya to duk wani sa daga cikin auzarul harb wanda suke biyo baya hatta ta da al harbu auzaraha sai Allah ya ce zalik kaga duk wannan abin da Allah ya ce ayi ku yi shiri ku je ku yaki ku kama su ku kashe su ku yi kaza walau ya sha'ullahu lantasara minhu da Allah ya ga dama tun asali da sai ya taimake ku akan su ba tare da yin yaki ba ko su musulunta gaba daya ko ya kashe su duka kisa na ɗabi'a ko ya sa su ji tsoro ba za su iya muku mukawama ba da Allah ya ga dama da Allah ya ga dama da haka zai to amma sai Allah ya ce amma me yasa yi wannan walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd don ya jarabci sashen musulmi da sashen kafirai ya jarabci sashen kafirai da sashen musulmi da Allah ya so kowa a makka sai ya imani gaba daya walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya ga dama duk duniya sai a zama babu kafiri ko kwaya ɗaya da Allah ya ga dama to amma Allah bai ga dama haka ba sai ya tsara wani tsari daban wanda ba irin wancan bane eh sai ya zama sai waɗanda ya zaɓa su ne suke iya zama abin nan din yawa dangane da wancan lafazi na Allah na zalik shine kamar yadda muka ce irin fadin Allah hadha wa inna lit-taghina la sharri ma'ab la sharra ma'ab ko hadha wannan kenan wato zancen da ya gabata wa inna lit-taghina la sharra la sharra la sharra ma'ab irin shi ne a wajen ina fata mun gane wannan wani salon zance ne maimakon a ce zalika kurujukum wa qitalukum wa akhadhukum al-asra wa kaza wa kaza wa kaza fa'alahu Allahu liyabluwakum kaga ya zama tautology to kawai sai a ce zalik ko hara wato zancen da ya gabata ya wadatar kenan wannan ita ma ya kawo ta ne don nuni zuwa ga hujjan da ke cikin ta cewa walakin li yabluwa ba'abakum bi ba'd yakin da Allah ya sa yayi ya sa aka yi a Uhudu a Badar da Uhudu da Muraisi da da da Ahzab Khandak kenan da Hudaybiya duk da ba a buga ba da Fathu Makka da duk sauran yaƙe-yaƙen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda duk zamu zo mu ji bayani akan su ɗaya bayan ɗaya guda tara ne dama asalin yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da kansa sannan akwai kuma waɗanda ya tura runduna ko waɗanda ya aika a je wasu a ba su tsoro an lissafa kamar guda saba'in gaba ɗaya to kuma wani abin sha'awa shine duk waɗannan yaƙe-yaƙen da aka yi don shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba kisan bane kamar yadda muka ji anan ba kisan ake so a yi ba ko so ake dai su kafaran su bari a yi musulunci ko da su ba za su yi ba gaba ɗaya malamai suka ce mutanen da aka kashe a dukkanin yaƙoƙin nan shekara goma ba su kai mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ba sawa'un daga ɓangaren musulmai ko da ɓangaren kafirai gaba ɗaya ba su kai mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ba saboda in ka kalla misali badar a matsayinta na babban yaƙi mutum saba'in aka kashe a cikin kafirai aka kashe mutane kamar sha hudu a cikin musulmai a uhudu musulmin da aka kashe ana ganin su da yawa su arba'in da takwas ne ko wani abu aka kashe kafirai su kamar su hamsin to waɗannan kuma sa daga cikin manya-manyan yaƙin da aka yi kisa da aka je fatuhu makka ba yi kisa ba waɗanda aka shi a fatuhu makka ba su fi mutum goma ba waɗanda suka ƙi haƙura su bi abin da aka ce a bi ta manzo Allah ya ce kada a yi kisa ansar sun zo da nufin za su kisa kisa na ban mamaki manzo Allah ya musu kashe da yace ba za a kashe kowa ba nace kar a kashe kowa wanda ya shiga Ka'aba a bar shi wanda ya shiga gidan shi ya kulle a bar shi wanda ya shiga gidan Abu Sufyan a bar shi da haka ba a kashe mutane ba haka Hawazin da aka je Hawazin ma gwagwarmayar da aka yi anan ba a kashe mutane da suka kai 300 ba so da haka gaba ɗaya mutanen da aka kashe a yakokin da manzo Allah ya yi sallallahu alaihi wasallama ɗan hikin nan ne in ka kwatanta da irin nasarorin da aka ci saboda shi yaƙin shi ba kisa bane asali a ana ana iskani din ne wato ayi neutralizing kafirai dan su bari ayi addini ko da su ba za su yi ba ba irin yaƙoƙi ne yanzu misali in ka ɗauka ka ɗauki kamar yaƙin da aka yi yanzu wannan na na boko haram ko ka ɗauki wanda aka yi na biyafara shekara wajen arba'in ko hamsin da suka wuce yaƙin civil war na najeriya ko kuma ka ɗauki ma world war yakin duniya na biyu wanda har yanzu duniya tana biyan farashin waɗannan yaƙe-yaƙen mutanen da aka shi kuma ana kirga su ne da miliyoyi da garuruwan da aka dammara da al'ummin da aka sa su cikin haula'i har yanzu Nagasaki da Yokoshima na ƙasar Japan har yanzu suna fama da ragowan bala'o'in nukiliya da Amerika ta wurga musu har yanzu ana haifan mutane a garin da yagaggen fuska da hannu a guntsire da ciki a fashe har yanzu ƙasar garin ba ta noma ruwan garin baya kyau kifin garin ba sa rayuwa har yanzu saboda nukiliya da aka wurga musu jiyar da afghanistan ta kasance jibi iraki jibi suriya jibi nan ƙasar barna ɗin duk waɗannan saboda yaƙe-yaƙe ne na duniya ba yaƙe-yaƙe ne wanda aka yi su a manhajin musulunci ba allah ya tsare mu na'am kwarai kuwa duka both side da musulmai da kafirai duka ba a yin kamar yakin ɗaya ɗaya za ka gani cewa nan an kashe mutum saba'in kawai saba'in a cikin dubu an kusa lamba ba a kusa ba wancan an kashe mutum talatin da biyar kuma kamar haka hawazin ma shi ne da aka yi kisa kisa sosai aka kashe kamar mutum ɗari uku kuma duk waɗanda ake kamowa ma manzala daga baya ya ce a sake su ya mutane yana mutane falalar 'yan tabayi sai su ‘yanta su waɗannan kuma ya aure ɗaya daga cikinsu sai aka ga to ai sun zama sarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sake su sai ta ce safiya ko waɗannan kuma aka zo ya ga wannan da ta bashi nono a cikin su me sunanta sa'adiya ko yawa da ya girma mata mutane suka ga to waɗannan ai dangin wanda suka ba manzo Allah nono ne su ma aka sake su waɗanda aka yi gwagwarmaya da su aka ƙi sakin su a farkon al'amari su ne mutanen makka a badar saboda su kuma su ne asalin jigajigan kafircin wanzu Allah ya ce su ta bada su ta bada fidiya su ɗin ma akwai ɗaya ɗaya da aka yi musu mannu amma duka sauran sakin su ake a san da aka kama su ɗin ma su da kansu daga baya sukan bada labarin irin alherin da ake musu wanzu Allah yakan ce na muku wasiya da waɗannan bayi da aka kama ku musu alkhairi su da kansu suke ba da labari cewa masu gidan nasu irin abincin da suke ci su suke ba su in ya ɗauko gurasa zai raba gida biyu ya ba bawan shi da ya kama a yaƙi kafiri ya ci rabi yana ta mushi alheri yana ta ji da shi yana ta ji da shi kamar amarya dole ya musulunta sai ga waɗannan irin mutane ne waɗannan su ba irin yadda ake tunani game da yaƙi suke tunani game da shi ba duk za mu zo mu karanta a cikin waɗannan shafukan da za su bi bayan insha Allah malam ya ci gaba da cewa a wa ta'ala Allah ya ce wala nablu wannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum wala nablu wannakum kuma wallahi sai mun jarabce ku hatta na'lama ai hatta numayyiza kamar yadda ibnu abbas ya fassara ko kuma hatta nara kamar yadda sayyidina ali ya fassara radiyallahu anhu an ibnu abbas wato har sai mun gane wane ne a cikinku wanda zai iya zama cikin mujahidai wasabirina da kuma masu haƙuri wanda buluwa akhbarakum sannan sai mun jarabci labaranku sai mun tantance an ba da labarin cewa iyab ibnu iyad ibn fudail fudail ibn iyad rahmatullahi alaihi ya kasance idan ya karanta wannan aya sai ta kuka ya ta kuka yana cewa Allahumma la tublina fa innaka in fa'alta ahtatta situran ya Allah karka jarabce mu ya Allah muna roƙonka ka haƙura ya Allah karka jarabce mu dan idan ka jarabce mu ya Allah zaka tona mana asiri ba za mu iya cin jarabawa ka ba fa innaka in fa'alta fadahtana idan kai jarabawa ya Allah zaka kunyata mu saboda abin da ke cikin ta na cewa Allah ya ce sai ya jarabci mutane dan ya tantance masu haƙuri da waɗanda za su zama mujahidai to kun ga nan ma bayani ne akan cewa jarabawa ne abinda Allah ya mutane faqa ibadahul asma'a wal absara dan haka Allah ya bai wa bayinsa al asma kunnuwa wal absara da idan duna wal uqula da hankali wal quwwa da ƙarfi wannan sa daga cikin abin da ya ba mutane na udda kenan na kayan shiri suna ji suna gani suna jin abin da zai biyo baya suna ganin abin da ke shirin faruwa suna da hankali su yi tadbirin to me ya kamata su ɗauka na mataki sannan suna da ƙarfin da za su iya zartar da wannan matakin wa anzala alaihim kutubahu Allah ya wa da bayin shi musulmai da tattafan da ya saukar wa arsala ilaihim rusulahu ya zo musu da annabawa da manzanni annabawan nan su yi bayani a gani a ji sannan a yi aiki da hankali a fahimta sannan a yi aiki wa amaddahum bi mala'ikati kuma Allah ya bai wa muminai ƙarin a sojoji ta hanyar mala'iku Allah yana turo mala'iku su zo su kai muminai yaƙi wa ƙala lahum Allah ya ce inni ma'akum fasabbitul ladina amin ya ce mala'ikun ina tare da ku ku je ku ƙara wa muminai ƙwarin gwiwa ku je ku ƙara musu ƙarfi ku ƙara musu reinforcement mala'ika jibrilu shi da kanshi shine kwamandan mala'ikun da yake zuwa akwai a yakin hawazin din can da muke bada labari akwai kafiran da daga baya bayan sun musulunta hatta a badar ma akwai riwayoyi tabbatattu da suke bada labarin sun ga wasu mahaya wanda ba a san su ba ba a san wadanne iri bane su suna ta yaki suna ta yaki sai a neme su kuma a rasa ko kuma bayan sun musulunta sai shi ta cigiyan sa a cikin musulmai wane ne wani mahayi wanda yake ta bangare kaza ranar yaki kaza da ya ta kisa sai a ce ba a san shi ba to wannan ire-iren mala'ikun ne وأمرهم من أمره بما هو من أعظم الأون لهم على حرب عدوه Allah subhanahu wata'ala ya umarci muminai da ayyukan da za su taimake su mafi girman taimako wajen yakan kafirai wa akhbarahum annahum in imtathalu bima amarahum bi Allah ya ba muminai labarin cewa idan suka yi kokari suka kwatanta umarnin da ya musu lam yazalu mansurina ala aduwihi wa aduwi mu'mine ba za su gushe ba suna cin nasara akan abokan gabar su kuma abokan gabar Allah matukar suna bin dokar Allah nasara na tare da su inda suna bin dokar Allah wa akhbarahum annahum in wa annahu in sallatahu alai kuma koda sun ga wata rana ya sanya abokan gabar shi da abokan gabar su sun ci nasara akan su falitarkihim ba'da ma umiru bi to yana faruwa ne hakan na faruwa ne idan sun bar wani abu da Allah ya umurce su kamar da ya faru misali a Uhudu kamar da ya faru a Hawaz saba wani umarni na Allah ko saba wata doka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar to sai haka ta faru kamar da kuma ya faru da musulmai da suka biyo baya a wurare daban-daban wanda tarihi ya sajjala kusan dukkaninsu musulmai sun samu matsaloli a wasu yaƙoƙi sun kuma ci nasara a wasu sai kaga kuma cin nasaran yana kuma ne zuwa ga wannan ka'idar ta sun yi abin da ya kamata na bin doka Allah sannan kuma sun yi shiri gwargwadon hali wa idulahum mastata'tu shiri gwargwadon hali sannan kuma imani da Allah da bin dokarsa da yin abin da ya dace a wurin yakin da wajen yakin to sai Allah ya bada nasara kuma har yanzu wannan shine alƙawarin da Allah ya mu'minai ba a taɓa samun wani yanayi da mumirai suka zama wai sun fi kafirai tsabaragen shiri ba a lokacin ma da yawansu ya yaudare su shine hawazin wa yawma hunainin in ajabatkum kasaratukum sai Allah ya ce falam tugni ankum shay'an bata amfanin mutane ba wannan yawa da haka ba yawa bane ke amfanan musulmai a gurin yaki a a imani da bin dokar Allah sannan da shiri gwargwadon iyawa falitarkihim ba'da ma umiru bi wa li ma'asiyatihim ko kuma idan sun saba wa Allah lahu ga Allah din thumma lam lam yu'yishum kuma Allah subhanahu wataala bai ɗebe musu kauna walam yuqannituhum baya sa musu yanke kauna koda sun yi laifi ya jarabce su to kuma baya nufin shikenan ya fita batun su sai ba su hanya mafita bal amarahum an yastaqbilu amrahum ya umarce su da sake dawowa su gyara al'amarin su wa yudaru jirahahum su warkar da raunukansu wa ya'udu ila munahadati aduwwihim su kuma su sake yin gwagwarmaya da abokan gabansu fa yansurahum alaihim sai Allah ya taimake su akan su ga dauki misalin yanda misali su hulako kafiran nan tatar suka zo suka yi mutsa mutsa da garin Bagadaza a shekara ta 656 wanda duk duniya sai da hankalin kowa ya tashi musulmai da kafirai da masoya da makiya saboda ana kallon bagadaza a matsayin hadiratu duniya kamar ita ce capital din duniya kamar ka ce misali yanzu new york ko washington ko london ko wani birni da ake ganin ya cika ya bunƙasa a ilimi da tattalin arziki da tsaro da zaman lafiya sai a ce wasu sun zo sun yi ɗaiɗai da shi sun yi istibaha sun kashe mutane an ce kamar da zabi ya faɗa cewa mafi karancin takadiri shine an kashe mutum dubu ɗari takwas a cikin mako guda to kaji yaƙi na bala'i kenan kamar a ce duka mutanen zariya fa kenan mutum dubu ɗari takwas sun ma kai yawan haka kuwa mutanen zariya zai wuya su kai yawan haka mutum dubu ɗari takwas wataƙila sun kai to da aka gama wannan kisan musulmai ne ya ja musu wannan bala'in shine rashin bin doka Allah da rigingimun da ke tsakankanin su na mazhabobi da fitintunu da kuma sarakunan kawai sun zama ƴan sharholiya har ya zama ma a garin Bagadaza musulmi ba su da rundunar sojoji wanda za su iya kare ƙasar sai dai rundunar sojojin kare abin nan kawai convoy na shugaba alharasun ra'isi royal abin nan kawai royal army suke da shi wanda kawai gayu suka iya da rawan soja ma ba su iya yaki ba da aka lokaci guda aka murkushe su amma da musulmai suka koma bayan shekara hudu kawai musulmai suka koma suka sake yin shiri daga ƙasar misra aka samu malamai su izurin dan abdulsalam suka ba da fatawa musulmai suka tuba aka rufe gidajen giya da duk wani wurin iskanci aka hana shi aka kuma kawai karatun alkur'ani da zikiri da tasbihi da azumi cikin watan ramadana ne ma aka sake yaki a ainu jalut musulmai suka zo suka sake tarawa da tatar din nan suka yi mutsu mutsu da tatar suka kashe su aka ce an bukrati abi gaba ɗayan su da aka kashe su babu wanda ya tsira illa man asam Allah to wannan yakin ma ana ganin shine sanadiyar shi kwamandan nasu ya kamu da ciwon hauka ya mutu shi holako din saboda tunda yake yaki ba a taba cin nasara akan shi ba sai aka zo aka ci nasara akan shi ta karke wanda baya tsammani inda Allah ma ya taimake shi shi ya tafi garin su za a nada wani sabon sarki ya bar wani komanda wanda suke ce makabtiga to wannan komandan shi ma wurin aka kashe shi kusan kowa sai da aka kashe shi a wajen a shahidi shine da musulmai suka je suka ƙara gyara alakar su da Allah suka sake shiri sai Allah ya ba su nasara akan waɗanda shekara uku kawai baya sun fitini kowa sun ci bagadara sun ci hems sun kori mutane daga dimashku sun hana kowa sakewa a ƙasashen abin nan gabashin duniya to haka har yanzu haka wannan al'amari yake game da musulmai da yaƙi da jihadi malam ya ci gaba da cewa bal amarahum an yastaqbilu amrahum ويداوي جراحهم ويعودوا إلى مناهدة أدوهم فينصرهم عليهم وينفرهم بهم يباس نصر أكنسو فأخبرهم ذاك الله يبادل الأباري شوى أنه مع المتقين منهم شوى الله ينا تارد ما سجن صوره ما سجن صورنسا الله ينا تارد سوى أولا لين داما الله يكن أمبت شوى ينا تارد ما سجن صورنسا ومع المحسنين ينا تارد ما سكوتتاوى كما فضنشي والذين jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin cewa waɗanda suka yi jihadi dan daga kalmar mu to zamu shiryatar da su hanya mai kyau wa inna allaha kuma lalle yadda abin yake shi Allah lama'al muhsinina wallahi yana tare da muhsinai wa ma'as sabirina haka Allah yakan faɗi cewa yana tare da masu yin haƙuri din nan kaman faɗin Allah kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan wallahu ma'as sabirina bi'idhnillah wallahu ma'as sabirina so da dama akan samu runduna kankanwa ta ci nasara akan runduna mai yawa da izinin Allah haka yake faruwa wallahu ma as-sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri da fadin shi alal misali am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin ko kaga haka nan ma Allah ya tantance cewa zai ware masu hakuri ya ware su da da daga waɗanda ba su haƙuri haka Allah ya ce wa kan min nabiyin qatala ma'ahu rabbaniyuna kathirun fama wahanu lima asabahum wama da'ufu wa mastakanu so da dama Allah yakan aiko manzo wanda yake yaƙi tare da waɗanda suke masu bin Allah a cikin jama'arsa waɗanda ba sa yin kasala ba sa yin rauni ba sa sanyin jiki sai a ƙarshen aya yake cewa wa ma ba'ufu wa mastakanu sai ce menene wallahu yuhibbu sabiri Allah yana son masu haƙuri akan bin Allah akan aikin Allah to Allah ya ba su wannan labarin kuma Allah ya ce wa ma'al mu'minina Allah yana tare da mu'minai mu'minai Allah yana tare da su suma wa annahu yudati an ibadihi al-mu'minina ma la yudati'una an anfusihim kuma Allah ya ce yana kare bayinsa muminai irin kariyar da su ba sa iya wa kansu wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama da kake harbin su ba kai ka harbe su ba Allah ne ya harbe su haka can da Allah ɗin yake faɗa cewa wa yawma hunainin id ajabatkum kasaratukum falam tughni ankum min Allah shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima bima rahabat thumma wallaytum mudbirina sai da kuka jiya kuka bada baya sai Allah ya ce thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi kaga Allah ne ya aikin kenan Allah ya saukar da natsuwarsa akan manzansa haka a Badar Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa a Badar abin da ya faru har ma idh ghashikum nu'asu amanata Allah ya ce ma bacci ya dinga sawa mutane don su zama cikin natsuwa baccin gengedi yau da kasan gengedi ya fi bacci daɗi to sai mutum yana kan dokin shi fa yana su kwana ko ya taho a guje kawai sai ya ji gengedi kawai sai ya dan gengada yana bude ido kuma sai ga kawai an kashe mishi wannan kafirin sai suka zama cikin ba sa jin tsoro ba sa jin fitina ga su a gaban kafirai to kaga Allah yana wa mu'minai taimako da kariyar da ba sa iya wa kansu duka labaran zamu zo kansu insha Allah ɗaya bayan ɗaya yace bal bi difa'ihi anhum muntasar sun ci nasara ne ma sakamakon kariyar da Allah ya ba su ala aduwihim walaula difa'uhu anhu da ba don kariyar da Allah ya ba su ba la takhaffafahum aduwuhum wajtahum da ba don haka ba da waɗannan abokan gaban nasu da sun ta dinga tattaka su wajtahum da sun tsaga su sun sun yi katakata da su in ba don kariya ba don ka duba ka ga misali a ce mutanen makka sun haɗu da mutanen kafiran yahudu da nasara kafiran yahudu sun zo kafiran banu kaza banu kaza aka haɗu runduna wajen kala shida aka zo aka tara su manzan Allah a Madina a hazabu kenan ana da common enemy abokin gaba da muka haɗu akan shi gashi mun tare shi da shi da jama'a shi bari kawai mu murƙushe su kowa ya je ci gaba da abin da yake amma Allah bai bari an yi haka ba Allah ya aiko musu da iska da tabbatane su da sanyi da rabuwar kai suka kasa ittifaki akan abin da ya kamata su yi suka wargaje a lokacin su manzo Allah din ba su samu dabara abin da za su yi ba dan a lokacin ba zai yi a fito a kara da waɗannan mutanen ba zai yi ba yawan su ya ninninka abin da za a iya wato withstanding ba za a iya tsayawa a jajirce ba saboda yawan su da makaman su da shirin su da aka sai dai aka je aka tona rami wanda zai hana su su kuma su iso Madina shine khandak kaga wannan Allah ne kawai tare su daga wannan bala'i haka a badar irin makamai da mutanen makka suka zo da shi da irin moral din da suka zo da shi azama da suka zo da ita ta cewa sai mun ga bayan muhammadu dama sulalewa ya gudu muna neman shi to yanzu mun samu dalili kuma gashi sun ninka musulmai ninki uku musulmai ɗari uku da ɗori su kuma dubu ɗaya da ɗori ɗari uku so uku ba ɗari tara ba kenan to su kuma sun wuce dubu ɗaya kaga sun ninka musulmai 300 sannan sun taho da makamai sun taho da abinci sun taho da magunguna duk wani abu da ake bukata na shirin yaki sun zo da shi sun zo da jarumai waɗanda layu shakkulahum gobaru waɗanda ana ji da su waɗanda wani za a ce ya taɓa yaƙi guda ɗari ba a taɓa cin nasara kan shi ba to haka kuma hawazin da su manzo Allah sallallahu alaihi suka zo suka taru a wannan fili ba su sani ba ashe waɗannan hawazinawa sun gama kewaye su cikin dare kafin asuba kawai sai suka ji harbi ta ko ta ko ina dole kawai kafa wa na ci ban baki ba su manzo Allah ne kawai ba su gudu ba aka tambaye shi dinali yace hashi sai da ya ruga da gudu sai daga bayani da manzo Allah ya dinga cewa ku dawo ni ne fa manzon Allah ku dawo ku dawo sannan suka dawo suna buya a bayan shi to kaga irin waɗannan bala'o'in da suka faru kawai Allah ne subhanahu wataala ya taimake su to balantana kuma Uhud wadda manzon Allah ɗin kashi da aka ji mishi rauni aka cire mishi haƙori aka buga mishi sanda ƙarfe ya makale mai a jikin abin nan ɗinsa a jikin ƙoƙon kansa har ma su abu sufiyana suka fara ihu suna shela cewa an ma kashe muhammadu an kashe abubakar an kashe umar in dai ku an kashe ukun nan to suna ganin sun karya ƙashin bayan musulunci an amma musulmi abin nan wato kofar rago ta gaba ta baya an ritsa su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana kokari zai hau kan wani dutse inda zai tsira kafiran nan suka taho sai da aka kashe wajen mutane 20 a wajen kafin ya hau dutsen yace wa zai tare ni wannan ya je a kashe shi wannan ya je a kashe shi shi kuma yana kokarin hawa dutsen wanda su kuma shi din suke so su cimmawa kaga duk wannan kariya Allah ce da ba dan Allah ya wannan kariya ba da musulunci bai kawo yau ba to duk da Allah ya iya alƙawarin zai kare din amma ba zai kare kawai alhalin ku kuma kawai kuna rungume da hannayen ku kawai kuna jira ba sai ya bari kun ɗanɗani kuɗa sai ya bari kun ga bala'in dan ku san darajar abu sannan kuma dan su ma abokan gaban su ma su tsorata da ku su san cewa ba mataye bane kuma tsorata sannan kuma wa yattakhidha minkum shuhada dan kuma ya ba wasu falalar shahida shahidai su zama madaukaka a wurin Allah su zama waɗannan da ake cewa rayayyu ne ba matattu ba kuma Allah ya ci cikin ɗinsa haka ɗai ɗai ɗai ɗai yana ba su wannan falala kamar da za mu zo mu ji insha Allah malam ya ce wa hadhihi al-mudafa'atu anhum bihasabi imanihim wannan taimakon da Allah yake wa mu'minai to yana musu ne gwargwadon karfin imanin su gwargwadon percentage na taimakon da zai musu zaka imani na ƙasa taimako na ƙara yin ƙasa imani na ɗaukaka taimako na yawaita kamar yadda muka yi wancan misalin ko kuma ka dubi yanzu misalin rayuwar da muke yadda Allah ya yi kamar ba ruwan shi da mumirai saboda su kuma sun yi kamar ba ruwan su da imani yanzu duk inda mumirai suka ce za su yi wani yaƙi da kafirai to da wuya su kai labari sai dai an canza wannan halin da ake cike na son duniya da kyamar mutuwa Allah ya tsare mu wa ala qadarihi kuma Allah zai yi ne gwargwadon abin da ake bukata fa in ƙauya ko kuma a gwargwadon ƙarfin imanin fa in ƙauya li imanu idan imanin yayi ƙarfi ƙauyatul mudafa'a kariyar da Allah zai ba mu'mini ita ƙarfi fa man wajada khairan da haka wanda duk ya samu alkhairi falyahmidillah ya gode Allah ubangijinsa wa man wajada ghairan zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu sabanin alkhairi to ya zargi kanshi shi ya jawo kanshi wa amarahum an yujahidu fi haqq jihadi Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayin Allah cewa su yi jihadi haqqa jihadi mafi gaskiyar jihadi da yake cewa wajahidu fillahi haqqa jihadihi wa huwa jtabakum wa ma ja'ala alaykum fid dini min harajin millata abikum ibrahim Allah ya ce ku tsaya ku yi gwagwarmaya iyakar gwagwarmaya don ɗaga kalmar Allah wa amarahum an yattaquhu haqqa tuqati kuma ya umarce su cewa su ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah ya yi ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun duk da yake waɗannan ayoyin guda biyu da suka zo da haqqa jihadihi da haqqa tuqatihi kamar da Imam al-Qurtubi ya bayyana suna daga cikin ayoyin da aka share su mansukhaini ne aka share su da istita'a ittaqullaha wa taqullaha mastata'tum mastata'tum shine abin da zai iya haka can ma kuma da wa idulahum mastata'tum min quwwati karanta tafsirin al-Imam al-Qurtubi yayi tattauna akan wannan cewa waɗannan ayoyi an daina aiki da su saboda bayi ba za su iya wannan haƙƙa tuƙatihi din ba keke da keken nan to sai dai annabawa su ne waɗanda Allah ya ba su gamdakatar ya ba su isma ya katange su daga son zuciya da barna da sabo da sakaci da wasa da kasala da duk wani mummunan dalili ko sababin da ya saka samu tasgaro amma sauran bayan Allah fa to babu wani bawa kamar da sabai suka bada sai ya zama yana da zalunta kansa yana wa kanshi abin nan wato zalunci yana wa kanshi tasgaro yana kwashe kafa kanshi ba tare da ya sani ba kuma yana sani yace kama anna haqqa tuqatihi an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar abinda yake nufi da haqqa tuqatihi in an fassara shi shine an yuta'a ay wa Allah biyayya fala yu'sa kar a saba masa wa yudhkara fala yunsa a dinga ambatan Allah kar a manta da shi hatta a fagen fama din ana ambatan Allah wa yushkara a gode wa Allah fala yukfar kada a yi mishi butulci fa haqqu jihadihi an yujahida al-abd nafsahu da haka haqqul jihad kuma shine bawa yayi gwagwarmaya da kan kansa li yuslima qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu li yuslima qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu lillahi dan ya zama ya fawwala zuciyarsa da halshensa da gabobinsa ga Allah kawai fayakunu kulluhu lillah sai bawa ya zama dukkanin shi na Allah ne dama zuciya da harshe da gabobi suke sarrafa mutum wa billahi ya zama duk abin da yake da zuciyarsa da harshen shi da gabobin shi dan Allah yake la li nafsihi ba dan kanshi yake yi wala bi nafsihi ba kuma saboda kansa ba wa yujahida shaytanahu bayan ya gama da kanshi sai kuma yayi gwagwarmaya ya ki shedansa shedan dinsa bi takdhibi wa'adi ya ƙaryata abinda shaidan yake mishi alƙawari na banza din nan wa ma'asiyati amrihi ya saba wa umarnin shaidan wartikabi nahyi ya aikata abinda shaidan yake hana shi ya aikata fa innahu ya'idul amaniya shaidan yana wa mutane alƙawarin burace burace wa yumannil gurura yana sa mutane buri na gururi na rudani ga yanda Allah yake cewa ash-shaytanu يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء haka kuma ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shaytan yana muku alƙawari na ƙarya yana umarnin ku da alfasha da munan aiki da in za ku yi aikin alkhairi kuma sai ya hana ku ya'iduhum wa yumannihim yana musu alƙawari yana sa musu buri wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura abin da shaɗan yake musu alkawari ba komai bane illa rudin shaɗan kamar yadda yamma annabi adamu tun farko hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kaga ƙarya yake mishi Allah bai alkawarin zai bar shi ya zama khalidina ba Allah bai alkawarin zai bashi mulki ya zama la yabla ba amma shaɗan ya mishi wannan alkawarin fadallahu ma bi ghururin da aka ya batar da su da wannan rudanin nashi to haka yake ma ƴaƴan annabi adamu mu kenan mutane ya ta saka maka waswasi da burace-burace na duniya da neman ya batar da kai in za ka yi aikin alkhairi ya sabbada ka in za ka yi aiki mai kyau ya hana ka in kuma kayi ya sa maka riya ka dinga ganin ai kayi ne don ka burge haka dai zai ta yi maka ya ta maka in kana so ka ga tattaunawa da batu da magana akan tonan sililin da za ka wa shaidan sai ka koma irastul lahfan amma sa'id shaitan na shi ibn al-qayyim da littafin talbisu iblis na abdurrahman ibn al-jawzi duk da yake shi wannan sai ka ba a hankali saboda akwai abubuwan da suke ba tabbatattu bane ko kuma ka nemi ta haƙiƙi da da iktisarin da salim ya mishi shine at-tanqis at-tanqihun nafis min talbis iblis sai ka tsaya ka fahimci waye iblis tukunna ka san shi psychology psychology dinsa da duk wata dabara shi sai ka iya tsira daga fitintuninsa amma kawai ga magana an ce shaidan shaidan ba shi da mutunci ba za ka iya da shi ba kawai sani haka sanin shanu ba ba za ka iya da shi ba bayan Allah na gari sai sun tsaya sun karanci shaidan tukunna sun san shi sannan suke iya yakan shi don yaƙi ne mai matuƙa haɗari kamar da muka ji a baya kuma baka yaƙi baka san abokan gaba ka ba baka iya sanin psychology tunanin da za su yi da irin shirin da suke da shi da makasarsu ba ko akwai abin da ake cewa strategy a yaƙi shine wannan dirasa strategiya fahimtar abokan gabanka tukunna ba kawai zaka je ka auka musu ne haka kawai ba tare da ka san wani irin shiri suke da shi wani irin yawa suke da shi wani irin makami wani irin training menene possible a plan ɗinsu menene plan B ɗinsu da sauransu waɗanda suke harkar tsaro sun san wannan wallahu alam malam ya ci gaba da cewa فإنه يعد الأمانية ويمني بالغرور ويعد الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء yana umarni da mummunan aiki wa yana an tuqa wal huda yana hana mutane tsoron Allah da shari'a wal iffa was sabr yana hana mutane kamewa yana hana su yin hakuri wa khalaqil imani kulliha da duk wani halin kirki da ka sani duk wani hali da ke cikin shu'abil iman din nan wajen guda saba'in da wani abu shaidan so yake hana kai su bari baka kai wani aiki na alheri ba sai in kafi karfin shi kafi karfin shi ma ba zai kyale ka ba sai ya zo ya sa maka wani abin nan wani yanayi na riya ko ko batanci ko ya bata maka aikin ko makamancin haka fa jihaduhu bi takdhibi wa'adi shaidan ana yakan shi ne da ƙaryata alƙawarin da yayi na ƙarya alƙawarin da yake mutane na ƙarya sai ka ƙaryata shi wa ma'asiyati amrihi da saba wa umarninsa fayansha'u lahu hadaini aljihadaini quwwatan quwwatun wa sultanu idan ka iya yakan zuciyarka sannan kuma ka iya yakan shedan to daga nan kuma sai ka ji ka samu ƙarfin zuciya da ƙarfin da ƙarfin mulki zaka ji ka samu ƙarfi wa uddatun yujahidu biha a'da Allah da kuma shiri wanda zai saka iya jihadin abokan gaban Allah al-kharij na waje bi qalbihi ka iya kansu da zuciyarka wa lisanihi da halshenka wa yadihi da hannunka wa malihi da dukiya idan baka iya yakan zuciyarka ka yaki shedan ba ba za ka yakan wani ba litakuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalma Allah ta zama ita ce a sama kamar yadda Allah ya bada labari kenan yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghari id yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana sai Allah yace mene fa anzala sakinatahu alayhi ko wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufula wa kalimatullahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim Allah ya ce ma ba za ku taimaki annabin nan ba to shi Allah ya riga ya taimake shi kuma ba zai fasa taimakon shi ba lokacin da kafirai suka kore shi ya fita da shi da abokin nan nashi su biyu saniyas ne ne ai ahadas ne ne yayin da abokin nashi ya firgita a cikin wannan kogo yake ce mishi karkai bakin ciki ba za su riske mu ba Allah zai taimake mu sai Allah ya saukarwa da abokin natsuwa shine Abubakar kenan fa anzalallahu sakinatahu alai wa ayyadahu bi junudin Allah ya taimaki shi manzon da sojoji wanda lam tarauha sai Allah ya ce wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufula kalmar kalmar shirka shirka sai Allah ya mai ta ƙasa wa kalimatullahi al-ulya dama can kalma Allah ita ce a sama dama can malaman tafsiri suka ce wannan maimaita lafazin ismul jalala anan an maimaita shi ne dan ta'zim dan kamata ya zama wa kalimata wa kalimatuhu hiya al-ulya ba bukatar sai an ce kuma wa kalimatullahi domin damiri ya biyo baya da yawa wa ayyadahu kaza kaza bi junudin lam tarawa wa ja'ala duk wannan damirin na Allah ne mustatiri kuma amma sai ce wa kalimatullahi kamar yadda ya ce misali iza iza zulzilatil ardu zilzalaha sai kuma aka sake cewa wa akhrajatil ardu bai kun kai a ce wa akhrajat astalaha maimai ne litta'zim dan girmama abu to haka nan ma wa kalimatullahi hiyal uliya dama can kalma Allah ita ce a sama akwai kira kuma wa kalimatallahi hiyal uliya sai zama takadirin wa ja'ala kalimatallahi Allah ya sanya kalma Allah ta zama a sama akwai wannan kira ita ma lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima to Allah yana yin wannan tsarin ne don kalmarsa ta zama a sama واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد مالن yace kalmomin malaman farko sun bambanta sun yi maganganu kala daban-daban wajen bayani akan ma'anar jihadi menene jihadi wannan maganganun da zai kawo mana anan ya kwaso su ne daga littafin al-kashf wal bayan tafsirin al-imamu sa'alabi al-kashf wal bayan an ayil qur'an na al-imamu sa'alabi shine yazo ya tattauna dalla dalla daga cikin malamai magabata akan tafsiri akan ma'anar jihadi galibin malaman da suke ɗebowa daga can suke ɗebowa kamar shi ma anan da bai ishara ba amma wanda ya koma zuwa ga littafin zai gani littafin tafsir sa'alabi shine al-kashf wal bayan an tafsir ayil qur'an ko kuma tayyiwu tayyiwu ibnu al-qayyim ya ɗauko ne daga muktasar ɗin wannan littafin akwai muktasarin littafin alkashf wal bayan na na na al-imamul bagawi shine ma'alimut tanzil an ta'awilil an ta'awilit tanzil ma'alimut tanzil wannan tafsirin al-imamul bagawi asalin shi ikhtisari ne na littafin tafsirin al-kashf wal bayan na al-imamu sa'alabi as-sa'alabi wani malami ne da ya raya karni na uku malaman malaman lugal arabiya ne kun san da can malaman qur'ani da malaman lugal arabiya duka abu ɗaya ne da to kuma sai zama su ne malaman tafsiri su zajjaj su shi sa'alabi din su abin nan abu ali alfarisi da makamantansu su ne suke ba da muhimmanci wajen yin rubuce-rubuce akan tafsiri sai da aka samu al'imamu tsabari ya zo ya canza wannan salon gaba ɗaya ya tafsiri wanda yake dogaro da kawo maganganun magabata amma su da suna dogaro ne da fassara gundarin larabci ta hanyar amfani da ƙa'idojin nahawu da sarfu da balaga da kawo waƙoƙin mutanen jahiliya da sauran waɗanda suke da hikima a cikin jahiliya to da almamul tabari ya zo sai canza wannan salon sai zama salon shi kuma shine salo mafi inganci wajen fasara alkur'ani fasara alkur'ani da shi kanshi alkur'anin fasara alkur'ani da hadisai da kuma da maganganun salaf cikin sahabbai da tabi'ai da makamantansu to ibn qayyim ya dauko waɗannan maganganun daga littafin tafsirin as-sa'alib haka zaka samu maganganun har ila yau shi tabari ma ya ruwaito su a cikin tafsirin sa na tafsirin tabari al-jami' ibn abbas ya ce huwa istifragu taqati fihi wa Allah ya khafa fillahi laumata la'in abinda ake nufi da jihadi shine ka ciyar da gaba ɗaya ƙoƙarinka wajen ɗaga kalmar Allah iya ƙoƙarin da zaka yi kar ka yi kasala kar ka rage ƙoƙari wajen ɗaga kalmar Allah wa Allah ya khafa fillahi laumata la'in kar kuma ka ji tsoron mai zargi game da al'amarin Allah ibn abbas ya ce wannan shine ma'anar jihadi wa qala muqatil muqatil ibn hayyan ya ce i'malu lillahi haqqa amali ma'anar jihadi shine ayi aikin Allah iyakar aikin Allah wa abuduhu haqqa ibadati abautawa Allah iyakar bautar Allah shine ma'anar jihadi wa qala abdullah ibn al-mubarak al-khurasani babban malami al'imamu abdullahi bin mubarak rahmatullahi alaihi yake cewa huwa mujahadatin nafsi wal hawa shine yin gwagwarmaya da zuciyarka hatta bi gaskiya hatta aikata alkhairi wal hawa da kuma yin kokuwa da gwagwarmaya da san zuciya har sai kaka da san zuciyarka walam yusib man qala innal ayataini mansukhatani zai raddi masu qurtubi ne nan wadancan ayoyi da suka ce wattaqullaha haqqa tuqatihi da kuma wajahidu fillahi haqqa jihadihi ibn qayyim yake cewa waɗanda suka ce waɗannan ayoyin guda biyu an share su ba su dace ba ba su dace ba lidannihi annahuma tadammanata al'amra bima la yutaqu domin wai su waɗancan malaman suna cewa ayoyin suna ɗauke da yin umarni da abin da mutum ba zai iya ba to al-taklifu bima la yutaqu kuma kamar yadda suke cewa a cikin qawaidul usul muhalun bai yiwuwa a umarci mutum da abin da ba zai iya ba bai yiwuwa ba a cewa ka yi zakka alhalin baka da dukiya da aka zakka ta hau kan mai dukiya ne kawai in aka ce talaka yi zakka ya zama a taklifu bima la yuqaq mutumin da jiya ma bai ci ba yaushe zaka ce ba wani zakka wani buɗin ma sai ya anshi na sadaka to in ka ce aka ce zakka na kan shi shi kamar yadda sallah take kan kowa a ce zakka ma na kan kowa to ya zama at-taklifu ma la yutaq haka aikin haji da Allah ya ce liman istata ilayhi sabila saboda haka ce kowa ne zai ya zama at-taklifu ma la yutaq akwai talaka akwai mara lafiya akwai wanda bai da amincin hanya akwai wanda zai rasa ma kujera a irin zamanin mu yanzu da sai an yi ciwaciwa ma yake samun kujeru to shi ma kaga nan sai ba a ce wanda ya samu kuɗi ba aka ce wanda ya samu dama domin damar wani abu ne beyond mujarradin samun kuɗi na fata mun gane to da haka suke cewa at-taklifu bima la yuqaqu muhalun daura wa dan adam dokar da tafi karfin sa baya yiwa baya yiwa sam sai suka ce cewa da aka yi bawa ya ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah bawa yayi jihadi iyakar jihadi to bawa ba zai iya waɗannan guda biyun ba don haka waɗannan ayoyi mansukhai ne inda ba su iya kawo lafazin ayoyin da kai tsaye suka goge waɗannan ba sai dai ayoyin da suke nuni zuwa ga goge su don dama ana yin nasku da ainihin ikibar na wani hukunci ba sai an samu aya kai tsaye da ta goge shi ba da haka wancan da aka ce haka tukati sai suka ce wanda aka ce fattakullaha masatatu su kuma sibul qayyim da ire-iren suka ce a masatatun tana fassara ma'ana haka tukatihi ne cewa kowa masa da'ansa shine hakka tukati dinsa da haka abinda talaka zai yi na kayan sallah to iyakan cin gayin shi kenan agun mai agun mai wadata wannan ba gayu bane ko to kaga shi bai yi hakka gayu ba shi mai kudi yasa irin talakan nan amma talaka yayi hakka gayu din shi kuma har a gurin Allah ya dace da abinda aka ce na a saka kaya mai kyau ranar sallah amma in ya tsaya kusa da wani kayan shi ba mai kyau bane ko mun gane to haka a a idan ƙoshin wani yunwan wani abinda wani zai ci ya ƙoshi har ya kasa tashi idan wani ya ci zai ga kamar bai ci komai bane saboda capacity tumbin su ba iri ɗaya bane wataƙila kuma nauyin yunwa su ba ɗaya bane to kowa a wurin shi iya wannan da ya shine haƙƙa fa'ami sai suka ce to don haka ba za a tafi zuwa ga nasku ba har sai in babu yadda za a haɗa ayoyi wani daga cikin hakikin da malamai suka yi anan kowa haƙƙa tuƙatiyinsa shine masada'an da yi a sa'an da ya gaza daga masada'a zai iya yin kaza sai ya ƙi ma'ana zai iya yin ashan raka'a sha ɗaya tare da liman da aka yi uku sai ya fita to shi nan bai yi masada'an shi ba ya yi duna masada'a amma idan wani uzuri ne karɓaɓɓe zazzaɓi ya taso mishi yana jin tashin zazzaɓi sai ya haƙura da sallah kaga to yayi iya abin da zai iya ku to wannan haqqa tuqatihi ne shi ma shine abin da yake faɗa mana anan a takeice insha Allah yace wa haqqa tuqatihi wa haqqa jihadihi suka ce ba zai iya haqqa tuqatihi ba ba zai iya haqqa jihadihi ba sai yace abinda ake nufi da haqqa tuqatihi da haqqa jihadihi huwa ma yutiquhu kullu 'abdin fi nafsihi shine abinda bawa zai iya shi a karan kankin kansa وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة wannan yana sabawa da gwargwadon sabawan matsayin bayin Allah balagaggu wajen ƙarfin aikinsu in aka zo ana neman sadaka wani ƙarfin shi a nan shine ya ba da naira dubu don ya ba da ƙasa da dubu bai kyauta ba wani ƙarfin shi a nan naira goma in ya ce to yanzu goma ma me za ta yi ya bar kayan shi shi ma bai kyauta ba da aka ga sahabbai idan aka ce a kawo sadaka wani sai ya kawo dukiyar shi duka wani kuma sai ya kawo dabino rabin hannun shi wani ya kawo rabin tiyar gari wani kuma kawai ya zo yana ta kuka ya ce shi bayi da komai wa ainihin tafidu min ad-dabi hazanan Allah yajidu ma yunfiqu kowa a cikin su kuma mumini ne saboda kowa iya abin da zai iya kina wannan kuka kawai zai iya wancan kuma yana da tarin duke da zai iya kawowa munafikai ne kawai suke maganganun banza amma su mu'minan suna ganin girman junan su ina fata mun gane da haka kowa gwargwadon karfin sa wal ajazi da gwargwadon raunin sa wal ilmi da gwargwadon ilimin sa wal jahali da gwargwadon jahilcin sa in zai bada fatawa ko zai karantar gwargwadon abin da ya sani zai fada wancan da ya fi shi ilimin ya ba da wannan fatawa ko wannan karantarwa ya karantar da shi ma gwargwadon abin da ya sani wanda yake da ƙarfi ya gwargwadon ƙarfinsa wanda yake da rauni ya abin da zai iya wanda ya iya sallah a tsaye sallah a tsaye ita ce haƙƙa tukati hidinsa wanda ba zai iya ba sai a zaune a zaune ita ce haƙƙa tukati hidinsa in ya ki tsayawa ya ya ki tsayawa shi mai iya tsayawa ya zauna to bai kyauta ba wanda zai iya zama idan ya ki zama ya kwanta shi ma bai kyauta ba haka dai haka dai yace fa haqqul taqwa wa haqqul jihadi bin nisbati ila al-qadir al-mutamakkin al-alim shay'un haqqin taqwa da haqqin jihadi idan aka danganta shi ga mai kudura wanda yake da karfin iyawa yake da ilimi to al'amarin daban ne wa bin nisbati ila al-ajiz wal jahili ad-da'ifi shay'un in kuma ka yi nisbar shi zuwa ga jahili mai rauni wanda yake bai san abin da zai iya ba to shi kuma nashi daban ne duk da aga magana akan jihadi Allah kuma ya sai da ya fitar da wasu ma ya ce ban da su waɗanda suke masu rauni la junaha alai waɗannan ba su da haraj da masu rauni da guragu da kaza da kaza za mu zo mu ji magana akan wannan da aka yi magana akan sallar dare da muhimmancinta sai da aka fitar da matafiya da ma'aikata alima an sai kun da marasa lafiya ko alima an sai kun minkum marda marasa lafiya wa akharina yadribuna fil ard matafiya da direbobi da masu aiki yabtaguna bi fadlillah wa akhaduna yuqatiluna fi sabilillah da sojoji da teloli da matafiya da masu gadi da likitoci masu yin duti cikin dare da sauransu da yan makaranta suna da jarabawa semester duk waɗannan tahajjud ta fada akan su ba sai dai suna da zafin kai kawai za ka je ka kwana sallah ne kuma da safe ka je a baka kwashin fefa ka rasa yadda za ka yi da ita ka ka cuci kanka ka cuci al'umma da haka sai ka je ka sha baccinka ka yi nazarinka ka sha bacci idan gari ya waye ka je ka jarabawa ka Allah ya kai mu baɗi saboda al'umma tana da buƙatar wannan karatun da za ka yi ko kuma an aje ka kana gadi kana wani essential duty sai ka bar duty post ɗinka ka ce kai sai ka yi sallar dare kafin ka dawo a zo a yi barna a cikin dukiyar al'umma ko a yi sata ko a ƙona kaga baka kyauta ba haka misali soja wanda yake bakin fama wanda aka ce sallah ma yana yana rike da makamin shi yaushe zai bar sallah zai zai zai bar wannan duty post din ya zo ya kama sallar da ake karanta bakara dukan ta raka daya misali duk da yake yanzu ba a yin haka ko ba a yin haka yanzu yanzu bakara sai a wajen sati biyu ana sallah da ita al'imamul ibn hibbana a cikin asikat ya hakaito wani labari da isnadi sahihi daga abu isaƙar sabi'i abu isaƙar sabi'i sai zauna ya ta kuka aka ce kai wannan dattijo kada mimu da kuka me ya faru da azumi ne ya ce wallahi na yi rauni ne ya ce yanzu ba na iya yin sallah illa bil bakarati wa ali imran raka ɗaya ba na iya karanta fiye da bakar da ali imrana rikici gamji wai shine yake kuka wai ya zama malalaci mu yanzu ina ruwan mu ma da liman ma ya ya wuce shafi ɗin ma ba a fara in an tashi sai an tsaya an yi gulmar shi ko a yi mitin a cire shi a ce a sa wani Allah ya tsare mu to dan haka wa ta'ammal kaifa aqaba al-amra bi zalika bi qawli ka tsaya ka lura yadda Allah subhanahu wataala ya biyo bayan wannan umarnin da fadin sa huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj da Allah yayi magana akan jihadi yayi magana akan gwagwarmaya sai ce huwa jitabakum shi Allah shi ya zabe ku ku zama ku ne yan gwagwarmaya din wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj amma bai sa muku wani abu na haraj shine abinda ba za ka iya ba abinda yafi karfinka abinda yafi karfin arzikinka shine ya zama maka haraj ya zama maka wato impossible Allah bai sanya muku abinda ba za ku iya ba ko kuma abinda kana so zuciyarka na so amma ya fi karfin arzikinka ba za ka iya ba irin da yaran talakawa suke kallon 'ya'yan masu kuɗi idan sun fito suna suna cakulan kan kaza ko ko cinyar ta ko sai tsaya suna suna sakin miyau suna sakin baki to suna cikin haraj kenan ko kuma haraj yana daukan abinda an danne ka akai an fi karfinka ba kai ne ka gaza zuwa gare shi ba a'a shine ya fi karfinka kamar in bashi ya ma katutu shi ma haraji ne wanda zai sa kai ta walan kiluwa ka dinga ƙarya kana ina a waya sai ka ce wallahi ni yanzu ma haka na hanyar fatakwal kuma kana bayan layi hala ka kashe waya ka canza anguwa ka tashi daga nan da sauransu saboda haraj to Allah bai sanya muku irin wannan abun a cikin addini ba kenan kowa ya iya abin da zai iya kuma ya ji tsoron Allah kada ya gaza daga iya wanda zai iya din alharaj gashi ce addiq shine kunci bal ja'alahu wasi'an Allah ya sanya shi al'amari mai fadi ya sa'u kullu ahadin wanda kowa zai samu inda zai shiga kowa yana da aikin da zai wa addini aikin addini yana da faɗi Allah bai kuntata shi ba kowa yana da inda zai shiga tunda kaga har tsuntsu kamar yadda Allah ya bada labari alhuda-huda nan sai da yawa addini aiki ya zama SS na addini ko yana leko asiri ma Annabi Sulaimana yana kawo mishi kuma a sanadiyan haka aka yi jihadi kama ja'ala rizqahu yasa'u kullu hayyin kamar yadda Allah ya sa arzikinsa ya wadaci kowane mai rai babu wani mai rai da ke numfashi sawa'un ƙwaro ne ko tsuntsu ko dabba ko ɗan adam ko aljan ko mala'ika ko wani iri ne sai da zama arzikin Allah ya wadace shi wa in min shay'in illa indana khaza'inu Allah yana da taskar komai da ka sani taska ce Allah yake da ita ta komai wa ma naziluhu illa bi qadar amma ba ma saukawa da mutane shi sai da lissafi sai da abin da ya kamata domin Allah ya saukar da shi haka fiye da lissafi to ƙasa za ta lalace wala basar Allahu rizqa li ibadihi la bagaw fil ard ko kuma misali yanzu hatta ruwan sama da ake ta bukata idan Allah ya zubo da shi ya zubo da shi sai da wanda ake bukata a garin Zaria ko Kano ko Sokoto sai garin ya ruguje shuka ta lalace gidaje su su zube ko guna su cika a rasa rayuka a rasa dukiya da haka umman naziru illa bi qadarin to kowanne bawa da ka gani yana cin arzikin Allah a cikin arzikin Allah ma yake daga numfashin shi da rayuwarsa da abincinsa da komai kuma kamar yadda hadisin bukari ya bayyana har yanzu tunda Allah ya halicci duniya har zuwa yau wannan ciyarwar da Allah yake yi bata rage komai a cikin taskokinsa ba bata rage komai ba yadda ka san ka tsoma tsinke a cikin teku ka ciro shi kaga dai tsinken in ka taba shi zaka ji lemar ruwa an ɗiba ruwan ko amma inda za a sake auna ruwan ba za a ga ya ragu ba da ce za a samu wani abu da za a iya auna yawan ruwan ba za a ga ya ragu ba amma kuma tsinken nan da ya taba to shine kamar arzikin da Allah yake baiwa mutane da aljanu da dabbobi da komai kalla ka ga yadda mutane suke cikin arzikin Allah to Allah yadda ya wassa a arzikin shi dinnan haka kuma ya wassa a addini kowa zai iya yi kuma kowa akwai aikin da zai mushi wa kallafa al-abda bima yasa'u al-abd Allah ya daura ma bawa abinda bawa zai iya abinda Allah ya dora mutane na tauhidi da sallah da azumi da zakka da aikin haji da sauran wajibai da farillai da sunnoni Allah ya sani cikin iliminsa cewa bayi za su iya bai fi karfin su ba warzaqa al-abda ma yasau al-abd kuma Allah ya ba wa bawa arzikin da zai ishi bawa na abinci da abin rayuwa da sutura da sauran abubuwa wa huwa yasau taklifahu kuma shi bawan sai ya iya yin wannan aikin da Allah ya ɗora mushi wa ya sa'uhu rizquhu arzikin Allah ya wadace shi shi kuma zai iya yi ma Allah aikin da Allah ya ɗora masa wa ma ja'ala ala abdihi fi dini min harajin bi wajhin ma babu wata fuska da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma bawa wani abu na kunci babu wannan fuska qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace bu'istu bil hanifiyati samha an aiko ni da alhanifiyya miƙaƙƙen addini a ɓangaren aƙidar sa miƙaƙƙiya ce as-samha mai sauƙi a ɓangaren practice ɗin addinin alhanifiya bangaren aqida as-samha bangaren ayyukan addinin komai miƙaƙe ne ai bil millati ya aiko ni da addini fahiya hanifiyatun fit tauhid a wajen tauhidi addinin miƙaƙe ne wa samahatun fil amal a wajen aiki ko mai sauki ne wannan hadisin da malai kawo anan al-imamu al-hafid al-khatib al-baghdadi shine ya fitar da shi a cikin tarihi dinsa ta hadisin Jabir dan Abdullah da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bu'istu bil hanifati samha wa man khalafa sunnati falaysa minni an aiko ni da addini mai kakke amma wanda ya saba wa addini na ba ruwana da shi da isnadi wanda yake da'ifi amma yana da shahidi wanda al-Imam Ahmad ya fitar daga Aisha radiyallahu anha da kuma wani shahidin daga Ibn Abbas wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Al-Adabul Mufrad dukkaninsu isnadojin suna da ‘yan maganganu amma idan an haɗa su ana fata su zama suna da asali hasanin fi shawahid don haka ma al'imam al-bukhari ya yi ta'alikin hadisin a cikin as-sahi ɗinsa inda yake cewa babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi sallama a habbuddina ilallahi a habbuddina ilallahi alhanifiyatu samha a cikin kitabul iman babu ƙaunin nabi babu dini yusrun wa ƙaunin nabi tsare salama a habbud dini ilallah alhanifiyatu samha babun da ke bayani akan cewa addini yana da sauki da kuma faɗin manzon Allah tsare salama cewa addini mai sauki ne da kuma kaga za ka yi ɗaukan wancan hadisi ya zama shahidi shine inna hadha dina yusrun wa ma shadda hadha dina ahadun illa ghalabahu wannan addini ne mai sauki babu wanda ya tsananta shi sai ya zama addinin ya wadace shi ya kamata mu lura da cewa mutane suna ma irin waɗannan hadisan fasara ta son zuciya shine duk abin da mutum bai so yayi sai ya ce ya addini akwai sauki ba haka yake nufi ba saukin ba a sake shi kai aka ce kowa shi da kanshi zai quantify saukin ba addinin ya lissafa mai saukin alal misali yanzu akwai mutane wanda ba sa son yin azumi sai kawai rashin lafiya bai kai rashin lafiya ba sai suke yin azumi da kai magana sai su ce a akwai sauki a Nijar ma yadda suke sai su je gun doctor likita sai ya ba su takarda sai kaga kato maji karfi da takardar shi aljihu baya azumi da an ga yana ci abinci mishi magana sai ya zaro ya nuna maka cewa ai likita ya bashi ya bashi go ahead ya bashi lasisi kenan ko ya bashi tarhis cewa kai ya azumi to wannan son zuciya ne sai su ya addini na da sauki addini yana da sauki kaza kaza kaza eh haka ne yan boko galibi haka suke duk abin da ba za su yi ba wanda addini ya ce ayi sai su ce ayi sauki ne ai ba dole bane ku kun cika zafin kai wannan ma shine tambarin duk wanda yake yin abin da aka ce ayi sunan shi dan zafin kai ko extremist ko fanatic ko wane ne to ba haka abin yake nufi ba a abin da ake nufi da sauki shine kowa zai iya misali wanda yake cewa shi idan ya bar gemun shi ya yi zafin kai to wanda suka bar shi mai faru da shi gemun ya hana su rayuwa ko ya zama musu cuta to shi ma in ya bari ba abin da zai same shi shine ma'ana abu wanda yake yin sallar ashan yana ganin a ai wannan sallah ce mai tsanani shi ne isha kawai shi kenan saboda neman sauki da ya je gida me ya je yi wanda suka yi sun mutu ne wani ma ba yana tsaye ana ta fira a gefe kusa da masallacin a wurin wani mai shayi ko wani mai balangu suna ta taɗi suna ta surutun banza har a gama sallah kuma sai ce maka wani ha'in gidar ne wallahi kaga tun azumi muna nan ma'ana shi ma inda ya je ya sa wannan tauraron zai iya shine ma'anan as-sama hadin wajen hanifiya kuma addinin tsayayye ne wanda kowa zai iya fahimtarsa cewa Allah ɗaya ne cewa Allah ba shi da abokin tarayya shi kadai za a bautawa yana da sunaye da siffofi kyawawa da sauran abubuwan da suke da alaka da tauhidi kowa zai iya fahimta ya gane waɗannan ƙa'idojin shine ma'anan alhanifiya din al-imamu ibn hajar ya ya tattauna akan wannan riwaya ta cikin Bukhari a cikin littafin Tagliqut Ta'liq ya kawo mata isnadoji kala daban-daban wallahu a'lam sai malamin ya ci gaba da cewa wa qad wasa Allahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi ghayata tawsi'a Allah ubangiji ya buɗaɗa wa bayin shi iyakar budawa fi dinihi a cikin addinin sa wa rizkihi da arzikin Allah wa afuwihi da da, da afuwar Allah wa magfiratihi da gafararsa wa basata alaihim tauba Allah ya shimfida musu kofofin tuba ya shimfida musu kofofin tuba tuba wani babi ne mai muhimmanci na alaka da dangantaka tsakanin bayi da Allah Allah ya kanshi alƙawarin in dai sun tuba zai karba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah yana gafarta zunubai gaba daya sannan kuma Allah har yana yin tutiya cewa inda bayi ba za su dinga yin zunubi suna tuba ba da sai ya kashe su gaba daya ya kawo wasu wanda za su dinga yin zunubi suna tuba saboda wannan daraja Allah ce da daukakar sa Allah yana so bayan shi su dinga tuba an samu al-Imam Ibn Abi Dunya ya yi littafi kitabu tauba wanda ya tattauna akan laifuka da matsalarsu da yadda ake tuba daga barinsu da maganganun magabata komai da isnadi kamar yadda yake kawowa haka ibnu asakir ne dimashki shi ma yana da littafi mai suna kitabu tauba ibnu al-qayyim din nan a cikin littafin madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yayi babuka musamman akan tuba da falalarta da tsare-tsarenta da amfaninta da yadda bawa ya kamata ya bada muhimmanci a kanta babuka ne haka a jejjere da yawa waɗanda ya tattauna a ciki a cikin mujalladi na farko na littafin masaliku a madarijus salikina wallahu ta'ala a'lam na'am na'am ba haka bane wai wannan hadisin da aka ce da mutane ba sa zunubi suna tuba da Allah ya darkake su shin wannan dama ce ga mutum ya ce to bari ya aikata wani zunubi sannan ya tuba ba dama bace abinda ake nufi dai idan ya samu kanshi a zunubin allazina minana idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru wato idan yayi zunubin kuma sai ya tuno cewa wannan fa zunubi ne saboda zuciyarsa da shedan da wasu abubuwa za su mantar da shi takawarsa ko su zamar da kafa shi sai ya aikata zunubin ba wai da gangan ya ce bari na je na aikata zunubi sannan na tuba ba a wannan ya saba wa tafarkin musulmai amma dan adanci idan ya ja mutum ya ya je laifin shine sai Allah sai Allah ya bashi damar tuba shine idan ya tuba Allah sai karba zamu kalla haka daga manhajin magabata game da rayuwarsu shine suna yin laifuka amma ba da gangan ba idan sun yi kuma suna yin nadama din su tuba a cikin sahabbai an samu wanda suka yi laifuka ɗaya ɗayawa kuma dukan su ba wai wannan manufar iradar bari in je in yi laifi wannan ba ta cikin tsari a amma galabaitar da ɗan adanci zai maka ko shedan ko wani yanayi ya sa ka aikata zunubi shine abin da hadisi yake nufi to da zaka tsaya iya zunubin to baka baka zama waɗanda Allah yake so ba amma sai ka tuba hadisin sam baya nuna haka wannan fassara ce ta mutane masu son zuciya ba fassara hadisin ba kenan ya ci gaba da cewa a wa basu da alaihim tauba ma damatin ruhu fil jasadi Allah ya buɗe wa mutane kofar tuba matukar wato raina jikin jiki Allah yana ma bawan shi gafara da tuba ko malam yughargir to kaji shine magana da kake fada ɗayan fassara biyu na malam yughargir shine yin laifi da gangan sannan ka ce bari ka tuba tuba a yafi mai irin wannan ko kuma malam yughargir dan in ka fassara wancan fassara farko shine wanda ya dauki laifi a matsayin a matsayin abun wasa wato yana yin kantafu da laifi bari kawai in je in yi ai akwai tuba ko kuma malam yughargir daga alghargharatu wato ya kai gargaran mutuwa sanda ran shi ke fita irin yadda iblis irin yadda fir'auna yi da ya ga mutuwa kiri da muzu sai ya ce amantu billazi amanat bihi banu isra'ila ni ma nayi imani da abin da banu isra'ila suka imani da shi to wannan ba za a karba ba idan mutum ya kai gargara babu babu babu tuba sannan idan rana ta fito daga yamma idan rana ta fito daga yamma nan ma babu tuba shine kamar yadda manzo Allah da kanshi ya fassara shine ma'anar cewa Allah ba zai anshi tuban ran da lam ta'amal fi imaniha lam menene alam yawa la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl to wannan ba'adu ayati rabbika din manzo Allah ya fasara ta hadisin bukhari da muslim shine fitowar rana daga yamma yawma yati ba'du ayati rabbika la tanfa'u la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl kafiri ko ya ce ya tuba a ranar ba za a karba ba aw kasabat fi imaniha khairan aw lam takun kasabat fi imaniha khairan kuma ba za a karba ba idan rana ta fito daga yamma to haka kuma mutumin da ke cikin gargara da wanda kuma yake yi da gangan yana so ya more da waɗannan ba za a karba ba ina fata mun gane wannan Allah ya buɗe ƙofin tuba matuƙar rai na jikin jiki matuƙar mutum yana da hankalin shi da rayuwarsa yana da tunaninsa to sai ta tuba Allah ne karba wa fata lahum baban laha la yagliqu wanhum illa an tatlu ash-shamsu min maghribiha kaji magana Allah ya buɗe mu bayi ƙofar tuba wanda ba zai rufe ta ba har sai ran da rana ta fito daga yamma al-imamu muslim ya rawaito hadisi cewa wannan rana da ake gani kullun tana zuwa da magariba ta gaida Allah ne sai Allah ya ce mata tashi ki wuce sai ta ƙara fitowa ta gabas to ƙarshen duniya idan ta gaida Allah sai Allah ya ce mata to yau ki koma ta inda kika fito ki koma ta inda kika fito shine sai a wayi gari rana ta fito ta yamma to shine sai hankalin kowa ya tashi to shine daga ranan an rufe kofar tuba kenan babu tuba waja'ala li kulli sayyi'atin kaffaratan yukaffiruha min tauba Allah ya sanya duk wani zunubi da zaka yi wata katobara da zaka yi da wani laifi akwai wani abu da Allah ya sa a matsayin hanyar lalata wannan zunubin hanyar daidaitar da shi hanyar neutralizing din sa yadda bai cutar da kai ba wato hanyar da za a sa maka magani da zai hana wannan cutar zunubin ta cutar da kai kamar da kasa idan sauro ya cije ka ya riga ya sanya maka wannan kwayar cutar malaria ko sai kuma a samu wani abu da za a dirmusa maka ta allura ko ka sha kuma kamanta haka sai ya shiga sai ya lalata wannan kwayar cuta to duk zunubin da kai Allah ya sanya mashi hanya ta kawo wato tarnaki ga zunubin kai cutar da kai sai ya zama ta hanyar tuba au sadaqa ko ta hanyar sadaka au hasanatin mahiya ko wani aikin laifi sai zama kayi alherin da zai overpowering din shi innal hasanati yudhibna sayyi'at aw musibatin mukaffira ko wani bala'in da Allah zai jarabce ka da shi talauci yunwa fatara tsoro rashin lafiya wal nabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarat ya zuwa cikin hadisin bukhari manzo Allah ya ce zafin zazzabi da mutum yake ji zafin kona zinubai ne ana kona zinuban shi ne sai yake jin wannan zafin shine yace to ku dinga abridul humma bil ma a dinga dinga a dinga mishi table sponge ana sa mishi wani dan soso soso ko me sunan shi towel da ruwa ana jijjikawa dan a dan ji sauki yana cikin bukhari duk wannan dauka da Allah ya musulmai ne duk ba mu sani ba mai ta ganganci in kun tuna a cikin karatun iktida'u mun tattauna akan waɗannan abubuwan abubuwan da ake amfani da su wajen kafircewa mutane zanubansu a kuma iktida'u waja'ala bi kulli ma harrama alai abubuwan da kuma Allah ya ce kar a ci kar a sha kar a kusance su sai Allah ya sanya wa mutane iwadan makofin su ya sanya wanda yake zai zama substitute min al halali na halas amfa'alahum minhu wanda ya fi amfani fiye da wancan da Allah ya haramta giya bai haramta cin sauran abubuwa masu daɗi ba ga zoɓo ga koko ga kunu ga madara ga yogurt ga ice cream ga suna abubuwa masu daɗi iri daban-daban na ɗabi'a ko wanda bil'adama ya sarrafa wanda za ka sha su ka ci ka ji daɗi ka ji natsuwa fiye da natsuwa da daɗin wanda sha giya zai ji sannan kuma ba za ka yi maye ba ba zai ragargaza maka hanta daga ƙarshe ba misali da Allah ya haramta zina sai halasta aure abin da ke biyo bayan aure shine samun zuriya da samun zaman lafiya da samun ci gaban al'umma yayin da abin da ke biyo bayan zina kuma duka aka san wannan ne barna da bala'i da cututtuka da sauransu kaga wanda aka halasta din ya fi alheri fiye da wanda aka haramta da Allah ya haramta naman alade da mushe da jini da kaza da kaza sai ya halatta naman rago da na kaza da na raƙumi da na kaza ya halatta masu daɗi wani lakum tayyibat ina fata mun gane wannan wa atyaba wanda yafi daɗi wa alazza wanda yafi taste mai daɗi fa yaqumu maqamahu sai wannan na halas din ya tsaya makwafin wancan na haram da yastagni al-abdu anil haram dan bawa ya wadatu ba ruwan shi da haram wa yasauhu al-halalu ya zama halas ya wadace shi fala ya diku anhu ba zai shiga cikin kuncin cewa baya samun halin shan giya ba tun da gashi an ce ya sha zubo an ce ya sha coca ta halasta ya sha tsimi ba zai dinga jin haushin baya samun halin yin zina ba tun da gashi an halasta mashi aure ba zai dinga jin haushin baya cin riba ba tun da an halasta mashi kasuwanci ba zai dinga jin haushin baya sata ba tun da an halasta mashi noma da kiwo da aikin gwamnati da sana'a waje alali kulli usrin yamtahinuhum bihi yusran qablahu duk wani kunci da Allah zai tarafci mutane da shi sai da ya sanya kafin kuncin ya sanya sauki wa yusran ba'dahu da kuma bayan kuncin ya sanya wani sauki falan yagliba usrun yusraini kunci kwaya daya bai iya cin nasara akan sauki guda biyu sauki kafin da sauki bayan shine ma'anar inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wannan maimaici din ba wai maimaici ne kawai na na tadi ba inna ma'al usri lalle wannan kuncin tare da shi akwai yusran wani sauki inna ma'al usri lalle shi dai wannan kuncin ma'ahu yusran wani sauki to an nakira idza uidat taghayyarat wal ma'rifa idza uidat tawahhadat da kaga shi al usr din duka mai ma'arifa ne shi din ne dai wal yusru shi kuma babu ma'arifa inna ma'al usri wannan kuncin na ayar farko shine kuncin ayar biyu yusran din farko ba shine na biyun ba ko mun gane to akwai hadisi da yazo shine wannan da yazo da lafazin inna ma'al in lan yagliba usrin yusraini wanda al-imamu al-hakim an-naisaburi ya fitar da shi daga al-hasan al-basri ya fassara fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'al usri yusra ya ce wata rana manzala salama ya fito cikin farin ciki da da dariya da annashuwa sai yake cewa an sauka mini da wata aya mai daɗi inna ma usri yusra sai ya ƙara sharhi yake cewa lan yagliba usrun yusraini wannan hadisin isnadin sa mursali ne daga al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi sannan kuma bayan bayan irsali akwai rauni da yazo a cikin isnadin na shi al'imamu abu abdullahi da hakimin na saburi shi ne akwai mutum mai suna ishaq bin ibrahim as-sana'ani wanda ya riwaya daga abdurrazzaq as-sana'ani a wannan isnadin to wannan mutumin kamar yadda ibn salahi ya bayyana a cikin muqaddimarsa yana daga cikin wanda suka riwaya a gun abdurrazzaq as-sana'ani bayan ya samu rudewa shekara hudu na ƙarshen rayuwarsa da haka ko da ma isnadin ya zama ba mursali ba to ba za a karba ba amma ita kanta ayan haka fasarar ta yake ita kanta larabcin ayoyin guda biyu abin da yake nunawa kenan cewa Allah sai ya kawo sauki sannan ya kawo tsanani sannan ya ƙara kawo wani saukin a bayan shi Allah ka kawo mana sauki fa idza kana hadha sha'anuhu subhanahu ma ibadihi idan ya zama wannan shine yanayin yadda Allah yake tsara abubuwa tsakanin shi da bayan shi fa kaifa yukallifuhum bima la yasauhum ta yaya za a ce Allah ya sa musu abin da ba za su iya ba fadlan amma la yutiqunahu balantana ce abin da yafi karfin su wala yaqdiruna alayhi wanda ba za su iya ba duk wannan yana mai da martani ne akan wancan fassara da yace wasu malamai da suka ce hadisan can ayoyin can na wajahidu fillahi haqqa jihadihi da kuma wattaqullaha haqqa tuqatihi suka ce mansukhai ne yace a sam ba haka Allah yake mu'amalantar mutane ba Allah ya sa mutane abin da za su iya ne za mu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe kenan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik